yi shi na biyu a tajammul wa lubsu ahsan thiyab sanya mafi kyawun tufafi da ko mutum ya kyawu kai to istaru dan wanka na uku akalu tamaratin witran qabla salati al-eid mutum ya ci dabino guda uku kafin salar idi na hudu almashu ila musalla mutum ya tafi da ƙasa zuwa masallaci na hudu biyar muhafazatu tariq mukhalafatu tariq fi dhahabi ila al-musalla wal iyab minhu ana so mutum ya soya hanya in ya tafi ko in ya dawo in ka tafi to ka soya hawiya sadisan na shida at-takbiru lil yin kabarbari منذ الخروج من المنزل tun fitowa zuwa daga gida hatta salatul eid har zuwa sallar eid sai za a fara sallah sai ka tsida sabi'an na tara salatul eid fil musalla bil khala mutum ya sallar eid a bakin gari ta saminan na tara ko na takwas al-istima'u lil khutba sawaran khutba tasi'an na tara attahni'a yi wa juna barka ashirin na goma salatu raka'ataini ba'da ruju ba'da ruju min salatul eid in ka dawo daga sallar idi kai nafila raka'a guda biyu mashru'at mashru'iyyatu at-takbir al-jam' at-takbir at-takbir al-jama'i fil idaini wa ayyam at-tashriq shar'an ta kabarbari da ake cikin jama'a a sallar idi guda biyu da kuma kwanakin sallah guda uku bayan sallah babba dhahaba ba'du ahli al-ilmi wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wa khasatan min al-mu'asir musamman ma malaman zamani ila anna al-ijtima' ala takbiri taruwa akan yin kabarbari fil idaini a cikin sallar idi guda biyu idza kana al-maqsud idza kana maqsud in an yi wannan da manufa sai ce fa huwa bid'atu bid'a ce a taruwa a ta kabarbari tare ce bid'a ce was-sawabu al-qawlu bi jawazi dhalika wa mashru'iyat yace was-sawabu abin da ke daidai alƙaunu bi jawazi zalika shine fadar dacewar haka wa mashru'iyatihi da kuma aiki da shi amalan bi umumi adillatil qur'ani saboda aiki da dalilan qur'ani wattiba wattiba li amali salafi salih da kuma aiki da da aikin magabatan kwarai wa i'timadin ala fatawa fatawa kibari ahli ilm da kuma aiki da fatawan manya manyan malamai to qur'ani ya tabbatar da haka أمم القرآن الله يكتشوا ولتكبروا الله على ما هداكم وقال جل ثناؤه واذكروا الله في أيام معدودات سيت فقد أمر الله عباده بالذكر والتكبير الله يا أمر تبايس رسو أمبتيس سو أمبت الله سي كبر بري أمرا مطلقا عاما أمرنين كيس أي سككه ولم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم بعدد ولا بصيغة ولا بصفة ما زال بكيب أن تشبه عددي هو ينهي صفة وعلى هذا أكن هكا فيجوز التكبير بأي صفة على أي وجه سرا وجهرة جماعة وانفرادا ذاك ذاين كبر بري الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مالك الجماعة كوكما متون غدا ودا أكون إرين يعني سري كو أبينا سيتي ومن قال إنه لا يجوز وين سكتي بهالتبا سيتي الاجتماع المقصود عليه taruwa don yin haka fa huwa mutalibun bi dalil takhsisi yana buƙatar a kawo dalilin ke kibancewa li'annahu la yujuz takhsis al-mutlaq wa la taqayyud al-'am biduni dalil baya kebance abin da yake sakakke ko a kaida abin da yake na jama'a face sai da dalili wanda yake sananne sayyid al-amal salafi aikin malamai wanda ba sai mun karanta wannan gabar ko mu karanta shi mu ce قال الإمام البخاري رحمه الله وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى عمر ينا تكبيري أتكن أتكن أبنا كنسا خيمة أتكن أونا سارة أرانا منى فيسمعه أهل المسجد دون كما صلى الله عليه وسلم فيكبرون سيسودين يكبرا ويكبر أهل الأسواق kuma mutanen da ke cikin kasa su dinga kabarbari hatta tartajju minna takbiran har kabarbari su haɗe ko ina وكن نساء وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز yace ga mata can suna kabar bari bayan Aban dan Usman da kuma Umar dan Abdul Aziz layali tashriq kwana uku bayan sallah ma'ar rijal ta da mazaje fil masajid fil masjid masallati qala al hafiz ibn hajar wa qawluhu tartajju ay tatatarrab wa tataharraku wa hiya mubalaghatun fi ijtima'i raf'i aswat ainihin daga sauti kenan ko wa qala mujahidun aidan kana abu hurairah radiyallahu anhu wa ibn umar yukhrijani yakhrujani ayyan ayyam al-ashr ila suqi suna fita kwana goma kwana goma zuwa kasuwa fayukabbirani sai su dinga yin kabarbari cikin kasuwa fayukabbirun nasi ma'ahuma mutane su dinga yin kabarbari tare da kabarbarinsu wa qala ubayd bin umayr kana umar yukabbiru fi qubbatihi bi mina fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbiruna fayasma'uhu ahlus suq fayukabbiruna hatta tartajju minni takbiran wahida mun karanta shi wannan qala imam shafi fa idza ra'aw hilal shawwal in su ga watan shawwal ahbabtu an yukabbira nasa jama'a yace na so mutane su halu su dinga kabarbari a tare wa furadan ko kuma mutum yayi shi kadai wa an yuzhiru takbir kuma a dinga bayyana kabarbari wa kadhalika ahabbu fi ahabbu fi lailatul adha kuma haka yafi soyuwa a daren babbar sallah ghaddul basri fil eid gantsa ganinka cikin sallar idi ana so mutum ya rinta idanunsa a sallar idi an waki rahimahullah qala kharajna ma sufyan sauri fi yawm al-eid yace mun fita a ranar sallah tare da sufyan sauri fa qala yace inna awwa inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina ghassu absarina mafi girman abin da ya kamata mu fara da shi shi da ritse idanun mu kan mu kan mu daina kalle kalle sai ka a ce ana ana ana ana ana hida mu danu masallaka ranar sallah ko kuskure ne ana abi ana abi hakim qala kharaja hassan bin abi sanan yawm al-eid falamma raja'a qalat lahu imra'atu kam min imra'atin hasnatin qad nadarta al-yawma ilayha yace hassan dan abi sanan ya fita ranar idi da ya dawo sai mata ta tambaye shi mace nawa ka kalla kakkiawa falamma aktharat alayhi lokacin da kika tambaye shi kaga ƴan mata masu kyau kaga ƴan mata masu kyau kale ce wai haƙi ce tonki ma nazartu illa fi ibhami yace tunda na hita ban kallon komai sai da ban yata ta kharajtu منذ kharajtu hatta rajatu tun tafiya ta da dawata ba abin da ke kallo sai dan yatsa ta shi da nake kallo dan yatsan kafa shi da nake kalla ban kalli kowa ba idan ina kallon mata ana so Allah azumin duk aka shi lalace yace Allah ya tsare mu laital muslimuna fa'aluha ina ma a ce musulmi sun aikata ta ya ƙulu dr mustapha saba'i rahimahullah laukabarat ƙulubul musulmina kama takburu alsinatihim da ce zuciyar musulmi suna suna girma iri yadda halshinar suke girma bil'idi a ranar idi laghayyaru wajhat tarih da sun canza fuskar tarihi wala wajtama'u da'iman da kuma sun haɗu kama yajtami'una li salati al-idi irin yadda suke haduwa a sallar idi a hadu lahazimu jahafilal a'dai wala da sun karya lawan makiya walau tasafatu nufusuhum da ce zukatansu suna gaisawa kama ta tastafahu aydiyahum irin yadda hannaye suke haduwa laqadau ala awabil firqa da an magance matsawar rabo kan cikin al'umma walau tabassamat arwahahum da a ce waton rayukan suna murmushi kama ta tabassama shafahihum kamar da labba suke yin ke yin murmushi lakanu ma ahli sama'i da sun dinga rata da mala'iku walau dhahaw bi aniyabihim kama kama yadhahuna bi an'amihim lakanat kullu ayyamihim a'yada da a ce suna suna yin idi da da da abun nan da da da yatsunsu kamar suke yin idi da da da da namukansu da dabbobinsu to da duka kullum idi ce da kullum ma idi ce walau labisu akmal al akhlaq kama yalbisuna afkhar al thiyab lakanu ajmala ummatan ummatin ala zuhar al ard da mutane suna sanya kyakkyawan dabi'u irin suke sanya kyakkyawan tufafi ranar sallah ko to da mun fi kowa kyawu a doron ƙasa مخلص ملخص احكام ملخص احكام الزكاه ريزومي كين hukunce hukuncen zakka zakatul fitri faratun ala kulli muslim zakka da kai wajibi ce wa dukkanin musulmi qala ibn umar radiyallahu anhu farada rasulullah sallam zakatul fitri sa'an min tamrin annabi ya farlanta zakka da kai sa'i da a cikin dabino aw sa'an min sha'ir ko kuma sa'i na na alkama على العبد أكم باوا والحور دندا والذكر دنمج والأنثى دمتشي والصغير دكرمي والكبير دمتشي من المسلم أكم مسلمي في زكاة الفطر إحسان إلى الفقراء أزكف الدكي أكوي كتا وزوغة تلكاوا وتطهير وتطهير للصائم كما أكوي سرك كوا ومعزم من اللغو والرفث daga daga daga mummunan zance da kuma abin da yake na ba daidai ba wa izharu shukuri ni'matullahi bi itmami siyami sha ramadan da kuma nuna wa Allah jin dadi Allah ya cika masa watan ramadana qala ibn abbas dan abbas yake cewa farada rasulullah sallallahu zakatal fitri tuhuratan lis-saim abin da yasa manzon Allah ya farlanta zakar da kai saboda tsarkakewa ga mai azumi min al-lagwi daga mummunan magana war rafthi da kuma zage-zage da ake yi wa tum'atin lil masakin da kuma ce da miskinai takhrij min at-ta'ami min min burrin aw urzin aw ghayrihima fitar da abinci na daga shinkafa ko alkama ko waninsu kala abu sa'idin abu sa'id ke cewa kunna nukhriju fi ahadi rasulillahi mun kasance a zamanin manzon Allah muna fitar da yawmal idi ranar idi sa'an min ta'amin sa'i na abinci wa kala abu sa'idin yace wa kana ta'amana ash-sha'iru yace abincin mu a zamanin nan shine ash-sha'ir alkama wazzabib da busasshen inabi wal aqit da kuma taku wat tamru da kuma dabino miqdarul fitr gurgurdan abin da ake bayarwa sa sa sa'un ka sa'in nabi sai dai kamar sa'in manzo Allah sallam arba'u hafnat min kaffil insani al mu'tadil mutun ya cika kamar tafin hannu guda hudu da babban mutum shine tafin hannu guda hudu in baka da abun hawo sai ce tajibu bi ghurubi shams latal aidi tana halitta mutum ya ya fitar da ita a ranar ranar da aka ce gobe sallah famar mata qabla al-ghurubi duk wanda ya mutu gabanin gabanin faduwar rana lam tujib fitratuhu da ka bi halitta ba ya ya fitar da zakar da kai wa in mata ba'da al-ghurubi in ko ya mutu bayan rana ta hudu ramar ce sallah mutum ya mutu da dare wajabat fitratuhu ya halitta hidda min zakar da kai wa man wulida kuma duk wanda aka haifa qabla al-ghurubi gabanin rana ta fadu wajabat fitratuhu shi ma ya halitta a fidda masa zakar fitrai wa in wulida ba'da al-ghurubi lam tajib fitratuhu in kuma bayan fadon rana ne ba sai an fidda masa ba waqtu raf'iha qabla al-khuruj qabla khuruj an-nasi ila ila salati lokacin da ake bada zakar fidda kai shine kafin fitar mutane zuwa masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitr qabla khuruj an-nas ila salah manzo Allah sallallahu ya kasance ya umarta da a bada zakar fidda kai kafin fitar mutane zuwa masallaci wa yajuz taqdimuha fi qabla al-eid ya halitta a gabatar da kafin ranar eid fil hadisi wa kanu yu'tuna qabla al-eid bi yawmin aw yawmayn yace sun kasance suna bada ta kafin ranar eid da da kwana ɗaya ko kwana biyu wala ta juz ta akhiruha an an salatul idi bai halitta a jinkirta kakin bayan sallar idi bai halitta li hadisin man addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula duk wanda ya bada zakafi da kai kafin bayan sallar idi to ya bada zakka ce dai ba zakafi da kai ba wa man addaha bada salati bada salati fa hiya sadaqatun min sadaqat in aka dawo daga idi sadaka ce kuma in kafin idi ne zakka ka fitar ajuzu يجوز إيتاؤها لأكثر من فقير كان أي كرر باتك بامتاني بامتنغ دابا كما يجوز دفع, دفع عدد من الفطر إلى, إلى فقير واحد كما كان أي بامتنغ دا إتك بادايا اختلاف زكاة الفطر نق... إخراج زكاة الفطر نقدا hukunci fitar da zakka fit da kai a matsayin kuɗi ce to ni ban da hatsi babu shinkawa zan iya fitar da kuɗi malaci ikhtalafa ahlul ilmi fi ikhraj zakat al fitr naqdan malamai sun yi sabani wajen fitar da zakka fit da kai a matsayin a bada kuɗi wa hasil mazahibin salasa mafi mazhabobin su guda uku ne al-awwal la yajuzu mutlaqan na farko suka ce bai halitta kai tsaye suka ce ba halitta zakafi da kai a matsayin kudi wa huwa qaulul jamhur wa huwa al-ahwat kuma shine shakundum athani nabi yajuzu mutlaqan ya halitta kai tsaye huwa mazhabu abu abi hanifata wa thawri wa ata wal hasan al-basri wa umar bin al-abziz wa ikhtarahu al-imam al-bukhari قال أبو إسحاق السبعي وهو أحد أئمة التابعين أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام yace na iske su suna bada zakafin da kai a matsayin dirham suna bada suna fitar da zakafin da kai darahim dirhamomi a matsayin abinci athalis na uku yajuzu inda at ila zalika maslaha ya halitta in har akwai bukatuwar haka والحاجة كما بقاتا وإلا إن باب كما فلا بلا بقاتا وهو قول شيخ, شيخ الإسلام وهو قول, قول شيخ الإسلام ابن تيمية شيري وزنتي ابن تيمية حيث قال يتي وأما إخراج القيمة للحاجة أما بيد زكا بيد كيدا دم بقاتا أو المصلحة كو بقاتوا أو العدل فلا بأس ko kuma dan wata bukatuwa dan adaita wasu al'amari ma lati babu lahi wa huwa riwayatun anil hanabila hakaha fil insafi wa ilaiha dhahaba jam'un min al malikiyya idaa'atun haskakawa ko yace wa anta takhruj zakatul fitr aw sadaqah kai da kake fitar zakat fidda kai ko malaci ko sadaka ihmadillahi ka ihmadillahi kathira ka gode wa Allah da yawa an ja'alaka mimman yu'tunaha la mimman yastahiqunaha da Allah ya sanya kai kake fiddawa ba kai ake banyawa ba kun gane ka gode wa Allah da Allah ya sa kai kake fiddawa ba kuma kai ake baiwa ake baiwa ba wannan kalmar mu'ayyadatu Allah mazahib al-arba'a shina tabbatar da ne akan maganganun malamai mu ketare safar ko sai kutubun yan bagi laka qira'atuha fi ramadan littafan da ya kamata mutum ya karanta cikin watan ramadan malam ya je ruhu da littafi guda goma saba'ina masalatun fi siyami ramadan أسرار المحبين في رمضان رمضان في البيوت الصوم بين الطب والفقه استبق الحدث رسالة إلى إمام التراويح رمضان يبني, الق... يبني القيم خمسين, خمسون فائدة في زكاة الفطر أنوارك يا رمضان أربعون درسا لمن أدرك رمضان من الطارق أنا رمضان رمضان ثورة التغيير أكثر من 53 مشروعا ووصية وطريقة عملية للتمييز في رمضان مسائل مهمة تتعلق بفقه الصوم والتراويح والقراءة هكذا علمني رم... علمني رمضان المفطرات المعاصر زاد الصيام وبهذا القدر كفاية انتهي يا قهركو الله يسني البركة الله يسني البركة abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladasa kurakure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna tsawon awa ɗaya da rabi kenan karatun ya ko mu yi haƙuri da jinkirta da aka yi saboda akwai buƙatar a ida littafin kuma Allah ya ce bake mu mun ida muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi da albarka cikin abin makaranta kurakure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna insha Allah kuma sai mun haɗe da ku cikin tafsirin alƙur'ani ranar ɗaya da watan ramadana in Allah ya yarda a wannan masallacin a wannan kujerun a wannan huskokin da ikon Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala albarkacin wannan littafi da muka karanta da zama cikin masallaci bukatunmu na alkhairi Allah ya biya muna Allah ya nuna muna watan ramadana lafiya Allahumma ballighna ramadana bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq التوفيق لما تحب وترضى ربنا ربنا الله يا ذا المن والفضل والإحسان الله يغفر تاونا يغفر تاو ما لممو الله سبحانه وتعالى يهوري من لا فيا دكم أتم غزري أزنت وتر رمضان وبهذا القدر كفاية وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته